halatta shi wanda qur'ani ya hani za su hannu amma maganar wani abu a qur'ani ba ba sa ciki to a bid'a ba a cewa akwai wata bid'a hasana akwai wata bid'a kaza duk bid'a kawai bid'a ce duk kira abun to wani ne mutum ba manzon Allah ba dan tashin kiyama kuma ka tashi aka ce shugabanka ba manzon Allah bane zaka bi wani ba shi ba me karshen mutum wutar jahannama ce Allah tsare mu malaki cewa qaulu wa alam anna al ahwa kullaha rabi'atun a qur'ani da hadisi to a ce wannan abun mazhaba ne wal afkar ko kuma a ce wannan bayani ne da tunani na wasu magabata ko su wane ne ma amma kuma ya zanto shi abin ya saba qur'ani da hadisi ko wal hizbiyat ko wata kungiya daga cikin kungiyoyi tana tafiya da da'awa akan wani abu daban da ya saba qur'ani da hadisi duk irin waɗannan in ka tara su gaba daya layin fata ne addinin manzon Allah ba kungiya bane addinin manzon Allah ba mazhaba bane addinin manzon Allah jigonsa shine qur'ani da kuma ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kadai addinin da manzon Allah zo da shi zaka ko ka kira ka ba kanka suna ko mutane sun baka wannan sunan in dai akan wannan kake tafiya qur'ani da hadisai na inda manzana ingatattu to kana kan daidai kuma kai ne musulmi kuma kai ne ahli sunna shikenan su ce maka ba salafi a ce ma dan izala a ce ma ba wahabi ko me aka faɗa ma dai a faɗa kai dai kana kan daidai insha Allah yace to duka waɗannan in dai sun saba qur'ani da hadisi daga kungiyoyi ce gar zalika da wanda ma ba haka ba ko ba kungiyar ba ce ko ba ma meye ba dai amma yana tafiya ne akan wata aqida da ta sabawa qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu min al ahwa'i to wannan tafiyar da ake wannan aqidar ita ma tana daga cikin aqida da ita cikin abin da yake kuma ba shi da wani magabaci daga cikin sahabban manzon Allah da ya fassara ayar irin wannan fassarar tashi ma'ana shine ya kirkiri fassarar ayar don ya mara wa son zuciyarsa baya kamar yadda albar bahari ya kawo a gurare da yawa littafin da muke karantawa ina fata ana ganewa domin da yawa ana rudan mutane ne da cewa ai a qur'ani aka samu za ce an baka ka shiga kungiya kaza za ka rinka yin wani wuridi kala kaza shi la ilaha illallah ai ya zacin qur'ani kaza kaza kaza kaza shi istighfari ya zacin qur'ani kaza kaza kaza kaza shi salatin annabi shi ma ya zacin qur'ani kaza kaza kaza kaza da haka sai rudan mutane da shi to sai dai kuma shine wane ne ya tsara cewa lalle dole ne ko kuma gashi lasisi daga manzon Allah ka launa ka faɗi kalma kaza ko adadi kaza a kullun da safe ko da marece sai ka samu in ka bi wannan tsarin nasu ba Allah bane ya sa ka wannan aikin ba manzon Allah bane ya sa amma sun kafa maka hujja da wata ayar qur'ani ko waɗansu hadisai saboda su rudar da kai saka cikin san zuciyarsu idan kai kuma ka zo ka ce a ni ina a faɗa min wanda manzon Allah ya koyar sai ayi kullum muna buga misali idan gari ya waye ka salar asuba ya tabbata a hadisai ingatattu cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya faɗa bayan sallar asuba da safe yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lak lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 ya faɗi waɗansu gara basa da falaloli da zai samu akalla guda biyar ko ya faɗa a wani hadisi daban cewa duk wanda ya faɗa da safe bayan salar asuba ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau 100 manzala ya bayani a hadisi ingantacce cewa za a mar gara basa da lada adadi kaza za a gafarta mazunubansa kaza manzala ya faɗa hadisi karara to ga idan yanzu kai ka ɗauki wannan da manzan Allah ne ya faɗa kake yi domin koyi da umarnin manzan Allah to kai kana kan sunna wanda ɗauki kalan wannan zikirin amma shi ba koyi yake da manzan Allah ba shugaban ɗariƙarsa ne ya bashi kuna gane bambancin to shi ba zai samu waɗancan ladan ba domin ba Allah ba ba da lafiya cewa manzan Allah ne ce ai kenan an saka masa wata wasiɗa tsakaninsa cewa a madadin a ce manzan Allah ya ce ai kaza a faɗa ma ga hadisin ga littafin ga kaza kamar da wannan shine aikin malaman sunna kullun karatunsu ba ra'ayinsa zai faɗa maka ba kawai zai fassara ma magana da aka yi ta hadisi ko ta aya ne da yaran da kake ji amma ba shi yake baka umarnin kai ba manzan Allah ya ce ai kaza manzan Allah ya ce kar ai kaza duk wanda ya faɗi kaza sau kaza ga abin da manzo Allah faɗa zai samu to kaga wanda ya ɗauki tsarin muridinsa da zikirorinsa cewa irin wanda manzon Allah ya karantar ya ce a riƙa yi su yake yi sanda yake zaune yake yin su ɗin yana ji a ranar cewa yana kwatanta umarnin manzon Allah ne kuma yana bin umarnin manzon Allah ne kuma yana da wani yaƙini a ransa da samun tabbaci cewa tabbas abin da manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya faɗi nau'in ka zikiri kafa kaza zai samu lada kaza to yana da yaƙini a ranar cewa Allah ne bai lada kaga shi yana tafiya akan haske kenan yana kuma tafiya yana kan me karantarwar manzon Allah kuma bai danganta kansa da kowace irin kungiya da cewa wurdin tafiya kaza bane ko in ka dauki kungiyoyin bid'a idan kana wannan duk kowace kungiya akwai nau'in wuridinta wanda yake yin kadiriya wuridinsa daban da na dan kadiriya lazumin da za a bawa dan ne sakabandiya daban da na dan tijjaniya kowa ana bashi ne gwargwadon irin abin da shugaban tafiya da kirkira ya ce shi ne abin da za su rinka yi kuma in ban da wannan da suka koya mar to a tafiyarsu ba a yadda kai wani ba shi ba na fata kuna ganewa to haga an shiga wani layi daban kenan amma wannan a ce maka manzon Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallam in kai sallar asuba ka zauna ka faɗi lau'in zikiri kaza adadi kaza wanda ya ba su adadi kenan wanda bai ba da adadi ba ya ce duk wanda ya ce kaza zai samu lada misali ya ce kalimatani kafifatani alal lisani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani kalmomi guda biyu suna da saukin fada a harshe Allah mai rahama yana son su kuma suna sa a mutum ya samu nauyin lada mai yawa a mizanin san tashin kiyama shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim idan ka faɗi wannan hadisi wannan zikirin da niyyar cewa wancan hadisin da manzon Allah ya faɗa ne ka ji kake ambatawa to haka zaka samu lada 100 bisa 100 saboda umarnin wa kake bi na manzon Allah na fata kuna ganewa shine bambancin bid'a da kuma sunna shi ɗalibin sunna kullun shine duk abin da zai ana addini sai ya je an karanta masa yaya manzon Allah ya ce ai saboda shine shugabanka kuma shine kadai idan kowa ya mutu aka saka shi a kabari kafin ƴan uwanka su bar makabartar ma su fito sai an tada kai an ma tambayoyi wanda dole a cikin tambayar da za a ma akwai sai an tambaye ka menene matsayin manzon Allah a gunka ba wanda za a tambaye ka a duniya in ba shi ba to haka shi kenan kayi addini kana masa da'a shine daidai sabanin kayi abu na addini amma wani ne ya baka umarnin kake yi ba na manzon Allah kake bi ba kuma da wani zai kawo ma ci to ga wadda manzon Allah ya ce kai ta ai mu a kaza din mu mu kaza muke mu a mazhabar mu mu kaza muke kuma ku rike mazhabar ku mu ma mu rike ta mu to ga an shiga layin masifa ke Allah ka tsare imanin yace dan haka ne ma qala ta'ala sai Allah yake magana dangane da yan bid'a masu bin son zuciyarsu yace fa illam yastajibu laka idan kai manzon Allah ka musu bayani game da azo abu Allah shi kadai me yasa kuke bauta wani ba Allah ba ko ku amsa kiran Allah ku zo abu hanyar Allah do tsarga ta nan wanda wannan shine akin da manzon Allah ya zo duniya ko shekara 23 da yi ana masa wahayi har jihadin da aka yi ta yi kaza kaza kaza kaza duka dan me aka yi su saboda a zo abu maganar Allah aiwa Allah da'a a zo abautawa Allah shi kadai in za a yi bautar Allah kuma sai abu umarnin manzan Allah a gurin yin bautar yaya ya ce a yi in za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya ake yi duk sai koya maka sallar azhar la'asar magariba ish duk komanka komai da komanka na rayuwa an yi mutuwa ya za a yi sai ka je gurin manzan Allah an yi kaza ya za a yi sai ka haka duk abin da manzan Allah ya zo ya ta yi a duniya kenan shi sa da Allah ya gama saukar masa da wahayinsa sai ya ce masa al yawma akmaltu lakum dinakum daga yau an cika muku addinin addini daga yau an cika shi ba za a yi wani wahayi cewa an canza doka kaza ta canza kaza ba duk wani abu da Allah ke so abota mar da shi a ban kasa ya gama sauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma tare sahabbansa ya faɗa musu cewa na isar muku sakon Allah tip tip suka ce ka isar kun shaida ce mun shaida to ya Allah ka shaida abinda ka turo da shi na isar musu sahabi abu zar da yake cewa manzon Allah ya koma ga Allah ya bar duniya wallahi babu wani abu da ya shafi ilimi da zai shafi rayuwar al'ummarsa face sai da ya faɗa mana ya ce ko tsuntsu da yake tafi a sararin samaniya in manzan Allah ya san akwai wani abu da ya kamata mu sani game da wannan tsuntsun sai da ya mana bayani a kansa mana komanka da komanka sai da manzan Allah ya bayani a kai to don me za ka tafi neman wani abu na shari'a kuma gun wani ba manzan Allah ba wani kuma shi kaɗai ne Allah ce wa in tu'i'uhu sahatadu wa ma alar rasuli illa albala shi kaɗai Allah ya faɗa wannan a duniya yace in ku kamar da'a za ku shirya to kenan in kun kimar da'a fa za ku bata a wata Allah ce man yudi'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bo manzon Allah da'a ya bi umarninsa to Allah ya yi da'a kana so Allah ya soka to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan ka je gaban Allah in ka bi umarninsa ba ka da matsala a gun Allah aljanna kawai da raɗin tare insha Allah Allah samu dace to da idan su ba su amsa kiran ka ba ya manzon Allah sun ibin umarninka ka ce a bauta wa Allah shi kadai a bar bautar duk wani ba Allah ba a zo abu Allah in sun ibi ya ce to fa'alam annama ya tabi'una ahwa'ahum ba wani abu ne hana su bin umarninka bin abin da ka zo musu da shi illa su suna bin son zuciyarsu ne sai su ce yanzu a da alal alihata ilahan wahida yanzu duk gumakan nan da muke da su a ce duk a daina maganar su a rushe su a kore su kawai a ce Allah ɗaya shi kaɗai kowa zai kira kana da buƙatar kaza mai buƙatar komai kuga ko ɗari kowa ya faɗi buƙatarsa kuma shi kaɗai sai suke ba wa Allah siffa ta ɗan adam suke ba wa Allah siffa ta mai mulki yanzu mai mulki duk isa shi da ƙwarewarsa da komai shi dole yana da me yana in gwamna ne akwai kwamishinoni akwai sakatarori akwai kaza da kaza ba haka bane akwai kowa ya ba shi wani bangaren wani aiki da zai a ma'aikata kaza saboda shi kaɗai ba zai iya ko in shugaban ƙasa ne shi ma haka akwai ministoci akwai daraktoci akwai famanin sakataris akwai waye waye waye duka suna kamawa ne akan me a gudanar da mulkin da yake kai a lokacin da shi kuma Allah ba haka bane shi shi ɗayan ne wahadahu la sharika lahu shine Allahu samad lam yalid wa lam yulad kuma wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi kaɗai ne duk abin da kuka roƙe shi ku duka ya ji kuma zai amsa kuma zai iya ba wa kowa duk abin da ya roƙe shi kuma hakan bai rage wa Allah kamar cikin abin da ya mallaka ba kamar da Allah faɗa cikin hadisi kudi su ko ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin yace inda za a samu na farkon ku tun daga kan annabi adam har zuwa na ƙarshen wanda za a haifa a cikin bani adam da ɗan adam da aljanu duk su taru a fili ɗaya kowa ya roƙi Allah mas'alatahu bukatarsa ko kowa ya roƙi Allah wani yana roƙon lafiya wani yana roƙon kuɗi wani yana roƙon ilimi kowa ya roƙi abin da yake so Allah ya ce kuma za a iya ba kowa duk abin da ya roƙa ya ce kuma haka din ma na ƙasa zalika min ma indi sha fi mulki sha hakan bai rage mun komai a mulki na ban ji ubangiji in ma zai rage to ya gaba ka wani misali dan an nuna maka bai rage ba sai dai ka ɗauki kamar allura ka tsoma ta a cikin albahar koyi ko ba kogi ba teku ma kai bahar ai teku ne ai ko ka tsoma allura a cikin teku ka turo ta in ka turo ka goga ta a bayan hannun ka za ga danshin ruwa ai to wannan danshin ruwan ya rage wa teku litar ruwan da yake cikin sa to sai Allah baka misali domin kwakwalwa ka ta gane ma amma shi Allah ma ba misalin ma ya wuce haka dan dai ka gane ne kawai to kaga sai suka ɗauki Allah matsayin siffar ɗan adam to suka ce yanzu duk alloli gumakan da suke da shi duk a ce babu su yanzu ka zo ka ce ku zo ku bi Allah shi kaɗai wai zaƙi lahum la ilaha illallahu yastakbirun wai ku zana mai a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun in ka zo ka ce musu ku zo abu sunna sak abu Allah shi kaɗai a bar maganar kowane irin shehu kar abu kowane hannu abu hanyar manzon Allah shi kaɗai sai duk abar kowa waɗannan su ne fa suke faɗa wa Allah kaza kisa a duk tsarin bid'a za ka samu cewa suna raba makamai a ciki na fata an gane duk a bid'a akwai makamai da ake rarrabawa wani su ne suke maganar kamar ka ce shugaban ƙasa deputy vice president ministoci da sauransu ko suka zan ce akwai al'autadu akwai annujaba'u akwai annuqaba'u akwai kaza da kaza har kuma a zo kan gausi makamai ne a cikin suke faɗa wanda waɗannan su ne masu riƙe bangon duniya na kudu wanda su ne masu riƙe na arewa wanda su ne masu kaza a wanda kullum a duniya su arba'in ake so a samu in ɗaya ya mutu wai yanzu Allah da naɗa wani daban wanda yana ƙudurin su yana ƙi su haka dare suke da waɗancan da suke bautar ai gumaka domin suna ba wa Allah cewa akwai gunki kaza shine ne mai kula da ruwan sama gunki kaza in kana neman lafiya gunki zaka je gunki kaza in kana neman kara gunki zaka je to ai ba wani bambanci ai hatta kafiran quraysha mai Allah faɗa game da su a cikin yadda akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda al Allah in kace musu wa ya halitta sammai da ƙasa ce maka Allah ta to ku zo abin shi mu da ta ai abin ya musu yawa ai ba zai iya ba haka sai faɗa saboda sun ɗauki Allah siffar ɗan adam shi kuma Allah shi ne almudabbiru ya fa'alu ma ya sha fa'adun limayuri ko yana aikata duk abin da ya so kuma yana jujjuya duniya ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kasance ake yi babu sai Allah shi kaɗai ke kayansa haka kawai kaza an ce sanyi ya zo haka kawai zafi ya zo kawai an fara damuna yanzu yana ruwan sama yake sai Allah kuma inda gada ya kawo shi ba kuma bane abun Allah sai suke bawa Allah siffa irin ta dan adam sai su ce ai waɗannan gumakan su ne suka ce ba fa muna bauta musu mun dauka su alloli bane haka suka ba manzon Allah amsa suka ce inna ma na'buduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne su waɗannan gumakan dan su isar da mu zuwa ga Allah wai sun yadda akwai babban Allah shine Allah Allah kenan ko waɗannan kuma su ne yan tarabutsa masu faɗawa kaza kaza matsalolinsu su to haka dai yake da masu duk wani bautar wani abu da ba tsarin manzon Allah ba in ka dauka a ranka cewa akwai wani ba Allah ba da in zaka fadi zaka kira shi to me bambancin ka da wanda zai fadi ce lata ko uzza ba ba bai zama ba na duwani zai wuce a kasuwa wani ya tuntubi ya fadi me aka sami in ka ji irin kaga irin wannan me ake cewa a musulunci ka ce inna lillahi ko wa inna ilaihi rajiun ko wallahi sai ji ya ce inna lillahi wa inna ila ibrahima wannan kalmar ai ƙarshen shirka kenan to su ne ‘yan faira su ne ‘yan haƙiƙa wannan kalmar fata kai fa a girgiza duniya fa saboda ita da arna suke cewa ta kada Allah wadda dami Allah ce ta kadu samawa ta tafaɗarna sammai da ƙasai za su iya faɗowa saboda nauyin wannan kalmar cewa Allah na da shi kuma sai ke cewa a ƙudurinsa ga ƙudurinsa ne kenan fa ya ce inna lillahi wa inna ila ibrahima su daga Allah suke kuma su suna koma ne zuwa ga Ibrahim shehunsu haka wannan shirka ke wannan shi ne abu na gata fairar shi ne hakika kuma a rubuci kan su ba wai da ka suke yi ba Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin sai ka zai mutu ya tafiya alaifa da ta shehu sai ce kaza a irin wannan yanayin fa ba wanda za ka kira idan ba Allah kowa ka kira ba Allah ba kana sane to za ka yi shiga layin shirka don aikin mushrikai ne sai da ka kira Allah shi kaɗai don shi ne mai iyawa da aka ce to idan ka ga ba su amsa maka ba ba su ba hanyar sunna ba ba sa bin abin da ka faɗa ya kai manzon Allah to fa'alam annama ya tabi na ahwa'ahum ka sani cewa suna bin sanar sun zuwa katansu ne wa man adalla mimman tabi'a hawahu bi gari hudan min Allah Allah ya ce to wane ne yafi kowa bata a duniya ai babu wanda ya fi kowa bata sama da mutumin da yake bin son zuciyarsa ba tare da wani dogaro da shari'a ko shari'a daga Allah ba haka kawai abin da ransa ya ayyana mar kawai shi zai aikata ba yana magana me Allah ya ta Qur'ani ba me manzo Allah faɗa hadisi ba kawai duk abin da ya zo mar a zuciyarsa kawai shi zai faɗa kuma shi zai aikata kuma shi ne zai ɗauka a matsayin Allah sa shi yasa Allah kira masu irin wannan ɗabi'ar da cewa a fara'aita man takada ilahahu hawahu ce aka ɗauka mar cewa kamar ya mai da zuciyarsa ita ce allansa ita take ba shi umarni ya bi ita take hana shi ya hannu ba haka ba ne? to shi sa ba za ka zauna lafiya ka tsira ba sai ka san tsarin tauhidi ka san aƙida ka san rarrabuwar tauhidi ka san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare imanin yace fa haza ina miki haka ne ko yace fa haza huwa ne wajibul muslimi wannan mala'ikata shine wajibi akan duk wani musulmi an yattabi ma jaa anillahi wa rasulihi ya rika bin dukkan abin da yazo daga Allah da kuma manzansa duk mai son ya tsire samu rabuwa a rabo a lahira to shine duk abin da zaka ba a duniyar nan ka tabbatar tsarin Allah ne da manzon Allah ma'ana qur'ani ne da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi wani tsari ba su ba ba za ka gane ka su kanka ba sai ka ga mala'ikan mutuwa a gabanka domin dan adam kan ya bar duniya ma yana sanin inda zai tafi a lahira amma lokacin ba zai iya faɗa kowa ba kuma ba zai iya dawowa ba idan na ga bala'in ya tabbata sai ta kala rabbir ji'un Allah mai da ni mana ran daga mun kafa mana Allah dan ya hakuri mana la'alli a'malu salihan in dan yi dan wani aiki ko da abin da mun ya Allah daga mu minti uku ya Allah Allah sai kalla ba sai yi ba ai innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihi barzakun ila mi ba'sun ya tafi kenan har abada duk wanda zai mutu kafin ya mutu manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama sai ya gane makomarsa idan ya mutu domin zai ga suwa su karɓi ransa imma mala'ikun rahama Allah ka haɗa mu da su wa imma mala'ikun azaba Allah ka tsare mu da su shi yasa karka yau da rikanka duk wanda ya ɗora ka a wani layi ya ce maka addini ne bai ce kai wa manzon Allah da'a ba to wannan mayaudari ne ba ƙaunar ka yake ba kuma halaka ka zai da a wasu suna kullum shi ne ku zo ku bi Allah ku ‘yantu ka bi manzan Allah ka zama ɗaba bawa ba duk da awar bida ai bauta ce a ciki domin kana bautar wani ne kana hidima ma wani ne kana ƙaunar wani ne ba manzan Allah ba wanda fa nisa a wannan hakika din fa za ka ga baya son manzan Allah fa ya fi son shehun hakikarsa hakika ta ko faira ya fi son wannan shehun akan manzan Allah fa kaga na ƙarshen bala'i ke Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin sai mala yake cewa don haka wajibi ne akan musulmi ya bi abin da ya zo daga Allah da manzansa wala yattabi ama ko rage fihi me nafsuhu kada ya rika bin abin da ransa yake kauna domin galibi ita zuciya ubangiji ya kyata cewa la amaratun bisu ɗabi'ar zuciya tana yin umarni ne ga ayi aiki mummuna suka ce diya da kaji kana tunanin wani mummunan aiki to daga zuciyar kai ke zuwa idan kuma ka ji cewa bai dace ba aikin nan ba daidai ba ne a yi saboda Allah baya so kuma za ta fi lahira za a mutu kaza kaza kaza to wannan kuma kwakwalwa ta take sako maka shi sai ka yi tunani kenan ko sai ka ɗauki tunaninka daga ci anan bai dace ba a addinance bai dace ba a hankalce bai dace ba a mutunci bai dace ba kaza kaza kaza kaza sai ka mutum ya bari sai ka ji mutum ya cewa wallahi kamar wanda aka ce min wani abin ya ce min nayi kaza ko wani abin kuma mutumin karne to irin wannan abin ke Allah ka tsare imani ya ce au ƙala bihi fulanu ko kuma kada ka ba abin da wani ne ya faɗa ba manzan Allah ba wa fulanun kamar ka ce ai da shehuwa ne da shehuwa ne suke faɗa alwajibu abin da yake wajibi akan musulmi an yi arda aqwalin nasi alal kitabi was sunna duk abin da koma waye ya faɗe shi sai ka ɗauki maganar tashi sai ka ɗauko ta ka ɗauko ayar ƙur'ani ko hadisi ka gwada su idan abin da ya faɗa ya yi daidai da abin da ya zuwa ƙur'ani da hadisi sai ka ɗauki maganar shi kenan idan abin da ya faɗa ya saba wa ƙur'ani da hadisi sai ka bar mana maganarsa ba sai ka ce ba ka so ba ko in ka ƙi ba shi kenan ba ka ji ji dole ne amma ya dafa ba dole ba ce sai ka yi nazari to wani shine wajibi akan mumini ko ba za ka samu gane haka mutu a sai kana da ilimi kenan ko ba haka bane domin wani ana yaudararsa ne yanzu kamar malam wani za a ce bai san Allah ba ko ba hi bane to ba ma ba ma kai dan adam ba ai aljinu ba an yaudare su ai suka cewa anna zananna allan taqula lil insu wal jinnu ala allahi kaziba suka ce wallahi mun dauka cewa dan adam ko aljini ba zai iya ba Allah ƙarya ba kaga mutum da katin rawani ga hirami ga katon kaza ga katon kaza ga alkyabba ga wane ne amma yana yi wa Allah ƙarya ko ba haka bane duk wanda yake dawa kan bid'a ai yana yi wa Allah ƙarya da manzon Allah ne tun mai da'awar bid'a haka ne komai ilimin sa kuma haka ne saboda ilimi daban ko fahimtar ilimin daban ga hadisai ga ayoyi ga komai akan sa amma abin da yake kira akan sa shine a kafircewa Allah da manzansa saboda duk wanda ya nuna maka cewa ga wani abu da ya fi ƙur'ani daraja to wannan me yake nuna maka kafir cewa Allah kenan ai ga wani abu ga wata hanya da ta fita manzon Allah sauki ga wani wuridi da za a baka idan kai kafa daya a irin aqidar su ka ladan ka ya fone kanta qur'ani sau dubu shida wannan ba kafirci bane qur'ani fa ga wani wuridi da za a baka idan ka faɗe shi kafa daya kana da ladan annabawa dubu saba'in haka suke faɗa mabiyansu ba ka san waye annabi kuwa annabi fa har kuma dubu saba'in to za ga mutum ya ɗauki wannan layin to ina dai da maganar kuma a ce a maganar hadisi a yi kaza a yi kaza sai ga wannan ai ɓata lokaci ne kira ga sun ce maka a'a ku fa yan zahiriya ne mu kuma yan ba'iniya ne a ƙiƙa ne ku na ku layin shari'a kuke kanta to ko kuma fa a mu muna kan zahiri ne haka suke faɗa mabiyansu yanzu kowa ilimin ku na shari'a hai faɗi kaza amma mu a irinmu na kaza kuma aka san kaza to haka an yaudare shi ne an ce yi wani abu guda ɗaya ya fi annabawa dubu saba'in to don mai zo rika yin fama da wahala an ba shi kalma guda ɗaya in ya faɗa ƙafa ɗaya da safe zai samu lada sama da wanda ya kanta ƙur'ani sau dubu shida to don mai zai karanta ƙur'ani ai ba zai karanta ba cikin ƙur'ani manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karanta harafi daya za ba lada goma har ma ya buga misali sai ba ina da fanfa kace alif lam mim harafi bane a in kace alif lam mim to harafi uku ne lada 30 kenan amma su suka ce ana sa kidar shine in ka faɗi wancan salatin nasu guda daya ya fi wanda ya karanta qur'ani sau dubu shida kuma na rubuta a cikin jawahirul ma'ani faɗa a rubuce ki to haka wanda ya da wannan abun ai ya shiga layin bala'i kuma sai dai Allah tsare imanin Allah kiya to yace aw qala bihi fulanun yace alwajib alal alal nas ko yace alwajib abin da yake wajibi an ya'dal aqwalan nas ala kitabi was sunna duk abin da kaji an faɗa aka ce addini ne to ka dauko shi ka dauko shi ka taho da shi gurin qur'ani da hadisi kaga cewa ya daidai da abin da qur'ani ya zo da shi in ya daidai shi kenan fadala alhamdu sai ka ci gaba da tafiya kansa in koyi saba Qur'ani da hadisi sai ka ajiye musu kayan su sai ka ba su hakuri ka ce to malam a rike wannan ko ku ci gaba da aiki da shi mu ilimin bai zo gurin mu tukunna ko za mu tsaya a Qur'ani da hadisi shikenan ba wani fada a shi ai aiwa a rike wannan ilimin bai kai ba mu muna kan shari'a din ko ku rike hakikar ku shikenan magana ta kare Allah ba mu sa'a eh kaga shikenan ko yace ina ne kama faƙar kitabu wa suna duk abin da da ƙul'an da hadisi a kada bihi sai ka riko da shi wa ma kalafar kitabu wa suna tarkahu duk abin da saba ƙul'an da hadisi sai ka bar shi ya ce haza huwa sahibul haƙi mai irin wannan binciken mai irin wannan aƙidar na kwatanta komai da ya na addini da ƙul'an da hadisi abin da ya da ƙul'ani sai ya ɗauka abin kuma da ba da da ƙul'ani ba sai ya bar shi to wannan shi ne kan gaskiya wani daga cikin irin waɗanda 'yan bida'a ya ɗauko mandiri fa sai ya buga mandiri dim-dim ga mutane a masallaci sai ce yanzu ku za ku riƙa ji na ce dim-dim haka ya faɗa kuma ga an taɗa a duniya kuma yana gani a abin ɗinsu ya ce amma shi a ransa abin da yake cewa wai allahu wai saboda me ai allah ya yi magana akan cewa aladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana sai ki kwata fassara wannan ayar da cewa wai wannan sautin da ya faɗa to kai ka ji bumbum amma su ɗan aƙidar su ta ƙadiriyanci su kuma suna jin cewa Allahu samad aka ci kaga in mutum balidi ne in mutum bai san musulunci ba sai ya kabbara ji daɗi saboda an kawo aya kuma an kare kaɗa ganga da shi ko ba shi ba ne yasa wajibi ne ka tashi ga karatu na addini wajibi ne akan ka wajibi ne wajibi ne Allah ka tsare imanin hmm yace ina miki yace amman ladhi yadhhabu ma'an nas amma mutumin da yake bin mutane kawai ru in suka yi kudu yayi kudu in sun yi arewa ya karewa ko yace aina ma zahabu din ne suka yi shi ma ya bi su wa yakunu im'a'at im'an ko ya zanto me im imma'an imma atar wala yufakkir fi ma huwa hum alaihi ko dan to dan amshin shata akwai su ai dan amshin shata kidan ki na jiyo na biyo ki kawai shi ba ruwansa wani lokacin da jima wani tare muka tare shi wani abokinmu ne ya ce min shi fa ku ba ku sani ban ce to ya aka yi ya ce ka gani ya ce min shi ya yi wannan ya yi shi'a ya yi izala ko ya yi ɗan ƙalaƙa tamari ya yi in ta kai ɗin ya ce yi in ce to me yasa ya ce a shi aiki bincike kitabin su ko ina aka zo zai biya gaya za a yi to yanzu da muke maganar nan yana nan a cikin kuma wata layin wata ɗariƙar da ba kaga ai an gudu dai ba tsira ba ke ka bi manzon Allah kaɗai ka huta sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo kowaye ba ruwanka da abu ne ke kai ka ce to a kawo tsarin manzon Allah ni shine mai gidana shi nake so in mutu akan hanyarsa kuma a tasan akan hanyarsa in zai bar ruwan alkasar da hannunsa in shige aljanna kai kuma kai ma ka faɗa naka akan naka ba shikenan ba Allah tsare imanin to ita wanda ya zanto irin wannan baya tunani daga ya ga abu an zo kawai an dawar da wani sabon abu kawai sai ya shiga ya ce wala ya tabiru mahum alaihi baya binciken abin da ya gani na mutanen nan fahala sahibul hawa to shi ma zama ya san zuciya ya tabi a hawahu yana bin san zuciyarsa kenan shi ma'ana kawai daga ya ga wani abu ka san shi kuma wani kawai taron mabiya ne yake ɗaukar sayo abu hukunci ita kuma gaskiya suka ce ba a gane ta don mabiyanta ko ba a gane ƙarya ma don mabiyanta ana gane gaskiya ne da ƙarfin hujja na ƙur'ani da hadisi ko da rabinta mutum ɗaya ne mai Allah faɗa game da annabi Ibrahim ya ce inna Ibrahima kana ummata shi kaɗai Allah ce al'umma ne shi kaɗai a zamanin da ya ta wa'azi a garinsu a gurarensu ba wanda imani da shi shi kaɗai yake ta abinsa baban shi da haife shi ma bai imani da shi ba haka ya ta fama ba haka ba ne to a gane sai kira shi kaɗai al'umma ne to ita gaskiya ba ana gane ta bane dan wai masu binta su ne masu yawa ta gazo na ce ka ai an yi taron kaza kaga mutane kuwa ha ba malam ai ai jama'a kaza ta ta kai maka ji qur'ani man je ka galibin da yake magana jami'a qur'ani galibi wuta ce ko shedan ma mai cewa Allah zan zo bayan ka ta tagge ta dama ta hagu ta gaba ta baya ta kaza yace me falaka zo aka saruhum shakire zaka samu da yawan su ba sa gode maka ya Allah kenan da yawan su yan wuta ne kenan saka zan ce qalilan ma tashkuru yan kadan ne masu godewa qalilan ma tazakkaru yan kadan ne to ta gaskiya ba ma da yawa ake gane ta ba kawai wane ne ke da hujja daga qur'ani daga hadisi da fassara kuma irin ta sahabbai domin su ne almajiran manzan Allah duk aya da ka ɗauko a yau kai fassara ba irin tasu ba ba za ka karɓe ta ba na fata gane ya ce ƙauluhu ko ina ne ta da ukula ila saifi da ya ce ita bidi'a fa tana kira ne zuwa ga fitina ya'ani annal ahwa'a ta da ila fitina ya ce abin da ake nufi duk ƙungiyoyin bidi'a to suna kiran mutanen su ne ƙarshen lamari zuwa ga tare fitina da harzoma da yaƙe-yaƙe ya ce falhurubun lati wa ƙarfinar musulmi na diyaƙoƙin da aka yi tsakanin musulmi tun daga zamanin saidina aliyu bayan kashe saidina usman ba daga nan bala ya shigo cikin musulunci ba aka zo aka fara har aka yaƙi tsakanin ɓangarori biyu gaba ɗaya musulmai to wannan bala'in waya jawo shi 'yan bidi'a ne tawarizawa ne kungiyar bid'a ta sautai karfi ta hada bala'i ta hada sharri ta hada har abu ya kai ga inda yake to duk inda kaji ana yaki tsakanin musulmi to daga yan bid'a abin ga tasowa domin a sunna babu yaki tsakanin musulmi da musulmi babu yaki tsakanin su amma a layin bid'a in ya kawo abin da yake kai idan ba ku yarda da shi ba in dai ya samu gwamnati shine yake da hukunci a hannunsa to ku da ba ku abin sa kashe ku zai ko ba ka ake ba a tun ba bid'a ba yaya mutum yana sallah a masallaci zaka zo ka saka masa bam ya mutu to waya musulmi wa yake zuwa masallaci ya sallah musulmi ko arne to ya zo yana sallah ka samar bam ya mutu haka bid'a kenan saboda me kai baka bi baya baka bin ra'ayinsa saboda kai ka kafirta to shine bid'a amma a sunna fa manzala ba haka ya koyar da mu ba ko ya faɗi ƙa'idoji da ake tafiya kansu akwai abin da idan mutum ya yi su to ya an ba shi kariya a kan addininsa kai a matsayinka na mutum ba ka saka yaƙe shi ka kashe shi ba sai dai in alƙali ne ya masa hukunci na kisa amma kai sai dai ka ce me aiki iri kaza aikin mushrikai ne amma ka ce wani kafiri ne musulunci ya ba shi wannan kariya na fata an gane mazala ce umirtu an qatala sa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam haka an gama magana ta amma layin bid'a ba haka bane in dai ba za ka bi ra'ayin su ba kai ba dan kungiyar su bane in suka samu dama suka samu matsayi suka samu fada aji to sai sun kashe ku ku da ba ku ra'ayin su su kuma ahlus sunna kullun kawai aikin su ne wa'azi da da'awa shi kokari yake kai da baka gane sunnar ba ka zo ka gane saboda abu da tare ka tsira tare sai za ga duk malaman sunna duk kudin da aka samu a layin sunna ina ake kashewa a da'awa ake kashewa a gina masallaci a tafi wa'azi a sai kayan wa'azi a sai kayan sauti a sai talata tafai kullun shine da auren ahlus sunna shi ba shi ta kansa yake ba so ce ka gane gaskiya ka bi gaskiya dan a gudu tare a tsira tare amma waɗanda 'yan bid'a ne su ba haka bai da su ba da sayan makamai a yi kaza a yi yaƙi a yi kashe-kashe a yi fitina Allah ka tsada imanin ya ce ko ina miki ya ce dukkanin su wani shiƙaƙil kalima da samun tawaye a cikin mutane a raba kan musulmi inna ma za'ad min ashabil ahwa to an samu waɗannan abubuwa ne daga asalin 'yan bid'a masu ban sun zuciya من المعتزلة دقى معتزلاوة والقوارز دا قوارزاوة وغيرهم دا وأنسنسو فهم الذين سببوا الفتنة سوسك جازا والأمة فتنة أنفار فتنة يتكان المسلمين تندقى كشي صحاب من زن الله سيدنا عثمان أمبان دا سنزوتيا يا ذاك دبو سيدنا عثمان كتو يا كافرسا تو كيف كم واي كيف واي باك لا تسم إيمان ما تكنا sahabin manzan Allah sirkin manzan Allah ɗaya biyu na manzan Allah ya aura suka da su manzan ce da da akwai wata mana za a ƙara mar saboda ƙimarsa a gun manzan Allah manzan Allah fa yana zaune a cikin gida ka san kana da gida zaman ka daban da a titi ko a titi ka saka riga ka yi kaza an ka je gida fa ana dan zafi ka cire hularka ka dan cire babban riga da dan bis ɗinka ko ƴar shararka to in wani zai shigo mai daraja ai ba ka bar riganka haka ba sai dan dan gida ne shi amma ka ce baba za mu zo da abokina mu gaishe ka aka to bari in gyara ko to manzo Allah fa yana zaune a gidansa yana shan iska sada Abubakar ya shigo kuma iso ya zauna suka ci gaba da magana Umar ma ya zo suka ci gaba da magana yana yadda yake sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ga nan Usman yana sallama sai ce to a ce mare ya shigo kafin ya shigo me yiwa da ya saka ya shara ne ko na sai ya saki riga aka rufe ko ina da ina a shi na nasha tana kallon abin da manzo Allah yi bayan sun gama sun tafi ya manzo Allah da sai Abubakar ya shigo baka gyara koman ka ba kana nan da kake da umar ma ya zuba abin da kai canza amma daga ce ganin usman sai na kana yi gyarawa sai ce haba aisha ya ya ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku suka ji kunyar sa ba sadana usman kenan amma wa shi aka duba ka sai kafiri ne aka ce shi to ba ma shi ba sadana aliyu kansa so zaka ce shi dan bid'a ne su din ne da su sadana aliyu ba wa shi ce me gadan ga sarkin yaki ko amma ka dube ka ce ya fita a musulunci haka san zuciya kenan to sa duk tafiya ta san zuciya ita ce gadarwa mutane a yi yaƙi a zub da jini a yi fitina a yi tawaye a yi zanga-zanga wani abin ba za a iya rage shi ba ne ya yi ƙara ne ba a rarrage shi su wannan to ku yanzu ku zafi ake ne to ku kakkashe saman ku huta mu ne a cikin kakkashe su kawai ku zauna duk kakkashe su ka samu su kananan tun ka kashe su manyan kawai ka basu in suna son iska ai ba wani zafi ake ba ya ce ma da atal fitanatu illa min ibalihim ba a samu fitina ba sai daga bangaren waɗannan da muka ambata mutazilawa kawarizawa da waɗansu su ya ce illa min ibalihim ko bi sababihim wa bi sababihim da kuma dalilin su min alladhina qatala usman daga su yace wane ne kashe da usman ma man alladhi qatala usman waye kashe da usman su ne ‘yan tawaye ‘yan bidiya masu sun zuciya suka ce wai sai da usman ya yi laifuffuka guda kaza saboda haka ko ya sauka ko a kashe shi sahabin manzon Allah fa sai kuma kana farar hula low profile ka ce wai bai iya ba kuma shi ne abin da ya faru to wannan ya kada ne wannan ɗin nuna maka sharrin bidi'a da illata a cikin al'ummar musulmi ya ce wane ne kai sadana usman ya ce mana ladi katala aliyan radiyallahu anhu wane ne kai sadana aliyu duk su ne yan bidi'a ne da sunan kuma su musulmi ne fa a dole ka duba sahabin manzon Allah dan uwan manzon Allah jinin manzon Allah sirkin manzon Allah wai ka ce shi ya fita a matsayin ka kashe shi kuma kai musulmi ne to shine shirin bid'a kenan da san zuciya Allah ka tsare imanin eh yace man alladhi aqada al fitna badal muslimina bar dalika li ashabil ahwa illa ashabil ahwa ko yace wane ne ya sababin fitina ta tashi a cikin musulmi bayan wannan bayan ka sadana Usman sadana Aliyu ai an ci gaba da yaƙoƙi tsakanin musulmi an waye gari aka zo a cikin garin Baghdad saboda wani sarki shugaban khalifa a lokacin ya yi haɗa kai da wasu 'yan bidi'a suka zama waziransa shi wazirin yana da wannan aƙida ta bidi'a ya yaudari sarkin da yake ya aminta da shi ya shigo da 'yan bidi'a cika gari suka kama ƙarfi da gwamnati su ne gwamnoni su ne kaza kaza kaza dare ɗaya sun kashe mutum musulmi a sun fi mutum dubu arba'in a bagadad kuma da sunan addini suke su sun yanka malamai yadda kasan ana yanka rago an ce a tarihi sun kashe mutum ya fi dubu arba'in sai da garin bagdadi ya zama wani wata korama ta jini tana kwarara a cikin gari duk kwalbatin garin jini ne kawai ke zuba an yayyanka bayan allah mushe da gawa da waye na dan adam har wata annoba ta barke saboda wannan mushen da ba jikin da ba a bubbunne su din ba su waye yan bid'a ne shi sa sharin bid'a cin musulmi ba karamin bala'i ba ce Allah ka tsare imanin shi ne ke cewa anan to su wane ne suka haddasa fitinoni fitintinu bayan ma wannan ya ce min lari ko eh a'azza ma'amun waye bawa ma'amun shine wanda muke ambata yanzu lokacin khalifa ma'amun yana shugabanci shine khalifa sai da wazirinsa kuma shi dan bid'a ne da aka ya bashi dama ya bashi kaza shi kuma shigo da wayancan suka yayyanka malaman sunna aka kashe ahlus sunna aka kata kasa da birnin magalada sai wanda Allah sa kwane bai kare ba in ya buye ta wani guyi samu ya gudu amma an ce a tarihi an kashe mutum ya fi dubu arba'in a lokaci saboda bala'in da yake cikin su aka rushe masallatai aka yi abubuwa na ba daɗi su suka kawo aƙidar cewa ƙur'ani halittar Allah ne ba maganar Allah ba ce mu'tazilawa kenan kisa duk ɗan bidiya da kace gane shi to in ya samu dama zai iya kashe kowa in ba dan ƙungiyarsa ba Allah ka tsare imanin ya ce wa man ja a ba da hu da wanda ya zo a bayan mamun ɗin ma bimti hani ahalus sunna suka rika jarraba suka rika walakantar da cin mutuncin ahalus sunna hatta ko sahabu imamahu har suka ɗauki babban limamin sunna imamu ahmad bin hanbal suka saka shi a prison ba mun karanta tarihinsa kwanaki kaɗan ba suka ci mutuncinsa saboda me kawai ya ƙi yarda ya ce ƙur'ani halittar allah ne mutazilawa kenan kuma su ne masu mulki a lokacin ita qur'ani siffar Allah ce ba halittar Allah ba a kamar abubuwa iri-iri kwanansa ne a gaba bai mutu ba a lokacin amma ya sha nau'in azaba babu adadi wannan juriyar da yi sai ya samu lakabin suna imamu ahlus sunna wal jama'a saboda ya sha azaba a hannunsu to su a suke wannan abun yan bid'a ne su ne mu'tazilawa kenan yace bin hamar da rahimahullahu wa darabuhu suka masa bulali wa sajjanuhu suka kulle shi illa ahlul ahwa babu wanda ya irin wannan abu in ba su yan bid'a ba yace man alladhi saddana shaykhul islam ibn taymiya su waye suka kulle babban malamin addini shaykhul islam ibn taymiya da aka ta faɗa sa dinnan ibn taymiya ibn taymiya zaka da cikin malaman sunna na daga cikin masu kaurin suna a gun yan bid'a ibn taymiya saboda shi ne ya ɗauki lokaci ya yi aran gama da su kuma ya rubuce-rubuce ya da'awa a kansu fiye da kusan kowane malami ke sa ba sa ƙaunarsa za ka zagun yan bida har yanzu a najeriyance suna wanda dama ba ka tuhi dama balidi ne bai san ma abin da ake faɗa ba to mai ilimin nasu za ka jana sukar ibn taymiya yana sukar muhammad bin abdul wahab haka suke tafiya saboda su ne suka zama zakakurai suka yaƙi da bid'a a zamaninsu suka yi mata duk wani abubuwa da ya kamata kuma suka rubutu akan sunna da binta wannan ya jazo ya gama rayuwarsa a prison a kama shi a kulle shi idan ya je aka kulle shi a prison sai ɗauki ransa to yanzu an rufe makaranta tunda dama shi karantarwa ne aikin sa a duniya to an rufe makaranta ba tunda malam yana prison ko to a prison din ba bacci za a yi ba sai su gaba da karantar da yan fursuna kan ka gama fursuna ka zama shahararren ahalus sunna shehin malami in ka fito kuma ka ci gaba da da'awa kaga an rufa daya an aifo nawa kenan aka ga to wannan ma ai ba zai yi ba yanzu sai aka dauke shi aka shi wani irin live set da na shi kadai ba kowa a gurin ba kowa shi kadai aka hada yana hada shi da kowa sai ta to shikenan ai ba bacci za a yi ba an samu lokacin yin rubutu ci gaba da wallafa littafansa kawai haka ta rayuwarsa a ƙarshe dai a fursunan ɗin ya mutu suwa suka wani abin yan bidi'a ne saboda kawai ya ce abu sunnar manzan Allah sun kuma suka ce a abu sun zuciyar malamansu to yasa ita bidi'a sharrinta a cikin mutane ya fi duwar shari daga sani wallahi wanda bai sani ba ne ta gana maka wani mai sauki amma bidi'a illata ba karama ba ce Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin to wannan ba sha in zai na ina to to shine maganar ai ai ne maganar ai za ma sunna ka take ai za ga malamin sunna mata da shekara kaza ma za ka ji magana ta fitowa daga baya kamar yanzu ya faɗe ta saboda abin sunna ne shi ya riga ya koma ga kuma kana faɗa da kasar ɗin zako kuma maganarsa kaga hauka kenan ai kai kuma abin da kai duniya abin da ka mata bala'i to ne na ina ai yanzu ga mu da bala'i wannan ana haka zai mutu shi ma walakanci ai saboda dole taba jaribin manzon Allah ba shi ba zama lafiya har ya mutu shi ba na prison ba wannan to ba ma shi ba Salman Rushdie da yake a Ingila yake zaune ana ba shi kariya tun daga lokacin da ya wannan abin da yayi na batun cewa jaribin manzon Allah musulmai suka yi ta a kansa har yau ba jin daɗi a duniya bai sifar bai fito ya tafiya haka ba fa sai da 'yan sanda da kaza da kaza insha Allah saboda kiyaye wannan abu insha Allah ya ce wa darabu ko suka saka shi a ina ne li'annahum eh ya ce hatta ma tafi sujini har yi mutakin prison rahimahullahu ya ce illa haula ahlul ahwa'i ba wanda ya wannan irin ake sai su ɗan bid'a din ya ce fa alaina abin da yake wajibi a kanmu an nuhaddira min haula'i mu kiyaye waɗannan mutanen mu tsorace su kada mu yi alaƙarta kowace irin siga ya ce li an na sharrahum ko ya ce saboda sharrin su fa mene ne ya ce wani fin nihayati ila ne tamziki kalmatin musulmina ƙarshen sharrin su shine za a raba kan musulmi za ga hidan bidiyar disin da ya samu dama sai ya yi raba musulmi da mutanensa kyau za ka ga shi tafiyarsa kullum na namu na namu ne ku zo mu je na nasu na nasu kuma su yi baya shi ba maganar a haɗa kan mutane a tafi abu sunar manzan Allah ba ne shi a'a dole a kan bama layin da yake kai na bidi'arsa duk wani abu da ka kira kowane irin musulunci ne in dai baka kirawo shugaban tafiyarsa ba shi da ra'ayinsa to ba zai bi ku ba kuma ba zai tafi a kanta ba shi yasa ba za a taɓa samun haɗin ka tsakanin yan bidi'a da wanda yake bin sunna ba domin idan ka ce kai abu sunna shi ce abu bidi'a to wannan abin da yake kai fa duk kalma ɗayan ya faɗa kamar yana inkarin abin da kake kai ne sai ka ce in za a yi alwala a yi ta manzan Allah za a yi sallah a yi ta manzan Allah za a yi kaza a yi na manzan Allah an yi mutuwa ya manzan Allah ya yi suna ya manzan Allah ya yi ko man ga kace masu kuma duka shi kuma nashi aka san wannan ne to haga ba za zauna lafiya ba kenan ko to wannan shine yace yace ina muke yace wal khuruju alal wali kuma su a cikin tafiyar su shine ayo shugaba tawaye amlin musulmina su yan bidi'a kullum sa tafiya kan cewa duk wani shugabanci da ake kai in dai ba irin dan aqidar su bane akan shugabancin to amar tawaye kar a bi shi babu wata hukuma da za a bi duk wani kaza dagutu ne duk kaza haram ne sai dai abu irin tsarin su amma in nasu ne kuma ya samu dama yake kai saka sun yi shuru ba za ta yi kuma dagutu bane tare da cewa kuma ba shari'a shi ma yake da Qur'ani da hadisin ba yace ta fariqil la jama'atul muslimina kuma araba kan musulmi ga baki daya wali yakunu me shi'an dan awaye gari amma da musulunci sun zanto kungiya kungiya wa ahzaban tawaga tawaga jama'a jama'a kungiya kungiya yace badala an yakunu ummatan wahida abinda aka shi da alanto wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida ta su abida a kowa ya zama daban-daban saboda yanzu wanda yake misali ƙadiriya ba zai yadda ɗan tijjaniya ba ba zai yadda ba in wani ba kama haida araba biyu shi nasu daban su ma nasu daban wanda yake kuma na shakabandiya shi ma zola ba shi nashi daban su ce duk ku haɗu ga baki ɗaya ƙarƙashin jagorancin mutum ɗaya ba za su taɓa yadda ba to kaga amma a sunna fa so ake aka bi manzon Allah shi kaɗai ka huta kowa sai zauna lafiya kenan yace qauluhu wa awqad ko wa a menene wa ar wa arda'uha wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid yace mafi sharri mafi muni a a kungiyoyin yan bid'a sune ar-rawafid wal mu'tazila wal jahmiyya sune rafida yan shi'a kenan wal mu'tazila da mu'tazilawa wal jahmiyya da kuma jahmiyya duk kungiyoyin yan bid'a da mun sha magana akan su jahmiyya sune abun suka ce duk wani shi imani ba maganar aiki a ciki kawai in ka ci ka san Allah kana san Allah ka yadda da Allah to kai musulmi ne ko ba ka yin komai na addini sune jahmiyya kenan ko mutazila kuma su ne masu kore siffofin Allah da wasu abubuwa da shafi ubangiji a ƙarshen lamari ma sai ga an waye gari an kore Allah ga baki ɗayansa su ne haga yanzu a yanzu yan faira yan haƙiƙa yan wa duk layin su ne rawafi da kuma shi'a kowa ya san soya shi'a so waɗannan shi ne ya ce ha'ula'i hum ko menene ya ce waɗannan su ne sharru ashabil ahwa mafi sharrin yan bid'a a duk duniya su ne guda uku nan rafidawa shi'a kenan mu'tazilawa da jahmiya wa fi imako immatiha ar-rafida daga cikin mafi sharrin su sune rafidawa min shi'a daga cikin yan shi'a sun mu rawafida an ce musu rafida ne li'annahum rafadu da bin ali bin husain saboda sun kibin umarni da jagorancin zaid bin ali bin husain jika sadana usman sadana ali ne zaid bin ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib lokacin da ya taso ya zama aya karantar da mu da su sai suka tafi alayin ta tunda shi jinin su da na Aliyu ne to ya zo ya taru a hada kai a ci gaba da zagin sadana Abubakar da Umar da Usman sai ya ce a ya ce wannan ba zai yi ba haram ne saboda babana ya faɗa mini kakana ya faɗa masa matsayin waɗannan mutane ko ya ja musu kunne game da matsayin sana'a bakar da umar suka yi tun da haka ne kai din ma ba mu ba kai mun kaurace maka shine rafadu suka kore abu suka kware suka koma suka kungiyar su daban ya ka ce musu rafida shine asalin tafiyar su akan shi a din kenan ya sa ka ce musu rafida kenan ina fata an gane yace lamma da uhu da ya kira su an yi wafiqahum suka ce masa yazo musu muwafaqa ala sabbi abi bakarin wa umar akan zagin sana bakar da umar wa qala la sai ce a abubakar wa umar wazira rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sayyidina abubakar sayyidina umar wa'annan fa waziran manzan Allah ne ya lakuta kuma in zage su ni ban isa ba ba na tare da ku suka so tunda haka ne ba mu ba kai kai ma kaulasa to yi ne shine sharin bid'a'in kenan yace falamma aba an yuwafiqahum da yaki bin umarnin su ya tafi tare da su qalu suka ce idan tunda haka ne rafadna to mun kuma ba mu ba kai fa sun mu bin rafida daga ka ce musu rafida amma duka shi'a ce sai a ce musu rafida akwai zaidiya akwai shi'a imamiyya akwai kaza su masana nan da kashi kashi kashi kashi yace wal jahamiyya su kuma jahamiyya da kasa jahamiyya din nan atba'u jahal bin safwan sune masu bin wani mai suna jahal bin safwan wanda muka karanta a can baya cewa shine kawo aqida ta cewa qur'ani ba maganar Allah ba ce da sauransu ya kawo mai bala'ai dai iri-iri a ƙarshe da aka masa hukuncin kisa aka yanka shi ranar sallar layya ko da shi da mabiyansa ya ce alazi menene a takarar zikirahu wanda ya ce mun ta ambatarsa a karatunmu na baya da yawa ba ya ce wal mutadila atba'u amri bin ubaidil al-wa'amini wa wasil bin ata alladani itadlu majalisa hasan hasan al-basri su kuma na ta musu mu'tazila ne saboda sun ki sun tashi sun kaurace wa waɗansu malaman su sun bi ra'ayin waɗansu daban wani su waɗannan malaman nasu guda biyu su ne suka ki zama a makarantar hasan al-basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai babban malami ne saboda tafi akan sunna sai suka zo kan wata matsala sai zai ce musu ai ga sunna ba ta fasa ce a su dole a ce kaza suka kira irin tasu ta mu'tazilawa da haka sai suka fita a kungi a makarantarsa suka ce su sun kaurace masa ita zallaka ma'ana mun kaurace maka sai ka ce musu mu'tazila su da mabiyansu sai suka fita su kungiyar su ma daban a gefe suka ci kuma gaba da yada da awarsu ina ba ta gane to duk irin waɗannan masifin da ya gashi da sai ta faruwa kuma har yanzu akwai irin su Allah tsare imanin yace wa anjazu ko eh wa anjazu wa lam ya'khudhu al-ilma min ilmihi suka watsa da duk abin suka karanta a wurinsa na mai na ilimin sunna fa summu mu'tazila sai ake kiran su mu'tazilawa su ne masu cewa duk wani hadisi ma ba za a bi shi ba kai abu qur'ani zalla su ne mu'tazilawa su ne yan tasina a yanzu su ne yan kalakatu duk abin da kake son faɗa game da su su ne duk wani sunna suka ce babu kai qur'ani kundi dindi shi kadai kawai to haka kuma mutum ya shiga masifa kenan to in zai kuma zai maka saboda kuma rena wayo kuma zai maka tafsirin qur'anin to waye faɗa ma to kai da kake tafsirin ai kai wanda kana faɗar bayani naka ne kuma ka sakar abu na manzon Allah abu zo abu naka so suna nan zaga su ma a ko ina akwai su sai dai fatan ayi addu'a Allah tsare imanin eh yace wa qawluhu ko yace fa innahum yuradduna an-nasa alal ne ta'ili wa zandaka duk kungiyoyin bid'a suna kai mutane ne su gangara da su akan me at-ta'il shine kore sufofin ubangiji haga a sunna duk abin da ya zo a ƙur'ani game da siffar Allah kawai ka faɗe shi da Allah kawo shi yahuda suka ce yadullahi magalula ko suka ce wai Allah talaka ne hannunsa suna dunkule baya ciyarwa Allah ya kareta su ya ce bal bulat aidihim walau inu bima qalu bal yadahu mabsuta tari kun fi kai sha ya ce hannayen Allah guda biyu suna buɗe yana ciyarwa yadda ya ga dama haka ne lokaci hannayen Allah kuma guda biyu tunda haka Allah faɗa Qur'ani wanda irin hannu Allahu alam amma nayi imani da shi tunda Allah ne ya faɗa ka gama ka wuce gurin to sai sai maka a ba za a ce yadu hannu ba sai dai a ce al yadu al udra ko al uwa al wajhu ba za ta fuska ba sai dai a ce kaza sai suke tattanja siffofin da Allah faɗa kansa Qur'ani ko abin da manzon Allah faɗa game da Allah zaman ka lafiya kuma duk abin da Allah faɗa game da shi ka faɗa yadda ya faɗa kuma ka yi imani kawai da abin ba tare da ka suranta abin ka siffanta shi ba kamar yadda ka san cewa zatin Allah babu wani abu da ya kai shi kuma da ya kama da shi ba haka bane to duk wani abu na Allah shi ma haka ne shi kawai ka huta to su a gunsu ba haka za a yi ba yace suna kore an sifa asma'i was sifa suna kore sunan Allah da kuma sifofinsa yace wa zandaka in kaji an ce zindiƙanci yace hiya rafdul kitabi was sunna shine arba mutun da qur'ani da hadisi kaga shine hakika shine faira ko ba bane zindiƙanci ne amma arba da qur'ani da hadisi ai za ga duk mai wannan aqidar shi ya ji waka ya humar komai a gunsa ya ji waƙar da aka yi ta irin aƙidarsa zai wuni fi daga magana daga safa har magariba yana jin waƙoƙi kawai na wannan abu amma ba zai iya jin ƙur'ani a kunna mara ya awaɗe wallah ba zai iya ba don bai da shi ba shi waƙar ce addini a gunsa ana kuma yaban wani da yake ƙaunarsa a rai shi yana ba shi matsayin Allah shi ake faɗa shirka ne zunzuru to na kada ka kaman za ka mutu saboda girgiza ma amma shi daɗi yake ji na cin abinsa amma ƙur'ani ya karanta ba ruwan da ƙur'ani Allah ka tsare imanin to ne zindiƙanci to shi ne a raba ka da ƙur'ani da hadisi haka wanda ya zo ce maka ga wani zikiri guda ɗaya in ka faɗa ƙafa ɗaya da safe za a baka ladanka ya fi da kasa ƙur'ani daga bakara hannar sau dubu shida don Allah za ka karanta ƙur'ani? ha karanta ba to haka yana zindiƙancin ai an raba ka da ƙur'ani da hadisi in har za a faɗi wannan a samu na ladan don me za ka zo karatun addini kana shan wahala don me za ka yi azumin nafila haka ba za ka yi ba ai don me za ka yi sadaka haka ba za ka yi ba to a ƙarshe mahala za ta maka to ga kuma wani wuridi shi kuma idan aka baka in baka yawan yin sabo ma shi cinye lada yake zaka zaka samu mai wannan abun zai sha kayan maye zai yi zina zai yi sata zai duk wani batsala kuma a gurinsa shi akan daidai yake wai in ma baya wannan sabon wai ladan shi ake cinyewa saboda karfin wannan abu na kama na wuridin kaga an raba ka da qur'ani da hadisi to wani shine zindiƙanci muna fatan Allah tsare imanin mu shi yasa kalubale ne akan din musulmi fa kai karatun aqida ina fata kuna ganewa irin wani kasan da ake yi shi daban ne fa da sauran katakan da ake na a karanta magana akan alwala akan tsarki akan wannan musa da daɗi da sauran yi wannan kuma hira asalin addinin in ka shekara dubu kana alwala kana sallah ba ka da aƙida gyararriya za ka mutu ne fa a arne in ka ji a ranka cewa akwai wata kalma da za ka faɗa ta fi ƙur'ani lada da daraja sau dubu shida wallahi duk sallarka da kake yi in ka mutu ɗan wuta ne kai ko ba haka ba ne ko kuna shakka akan haka to haka an raba ka da Allah kenan to yasa in baka san aqida ba duk abin da kake na ibada halaka za ka karshe ba shi sa manzon Allah zaman sa a maka shekara 13 da ya a maka yana matsayin annabi a shekara 10 fa ba wani abu da ake ba a ko sallah ba a yi shekara 10 ana wa'azi ba maganar sallah kawai magana ake akan ka kadai ta Allah shi kadai kawai ka yadda Allah kadai ne babu wani ba Allah ba shi ne abin da musulunci fa kawai a lokacin ba maganar sallah bare kuma su azumi bare su kaza sai fa bayar da sosna na kadiza ne fa shekara ta tara zuwa ta goma aka ja kai isra'i mi'iraji tukun aka ba manzon Allah salloli fa tukun ya dawo wannan shekarun duka da aka yi a maka kira ga duk ayoyin maka da duk sauran maka suna magana kan kawai tauhidi da kuma azaba ta lahira ta bala'i ake babu ahkam a ciki saboda lokacin ne kai ta Allah ake bukata mutum ne saboda idan baka san Allah ba baka ba wa Allah haƙoƙin da ya cancance shi ba to duk ibadar fa da kake fa matsala ce in ka ji a ranka cewa yanzu akwai wani abu da za a ma da za ka yi shi ka samu ladan annabi dubu saba'in a kai zindiki ne annabi fa kuma za ka ji ba sa da ko kunya ba sa da shi abun fi karatu a tara a sika a ce akwai wata nafula yanzu ba mu kusa azumi ba suna karatu yanzu ne ai ba sa yi to bari ka ga watan tafsirin azumi ya kama watan ramadan ya kama duk wani dan bid'a nan zai bude kuma bolin din tafsirin sa sai an gama kiyamul lail an gama wa'azi ka ce to yau lafulan mu ta yau ɗaya ga watan ramadana za a karanta lafula raka'a goma sha uku za a karanta kul huwallahu kafa talatin da biyar biyar a kowace raka'a da sallama guda kaza idan kai wannan ladan annabi dubu ba sa faɗa ne to wannan in kada da shi a ranka wallahi al'azimu in mutum ya mutu a kai ya shiga uku annabi abin wasa ne annabi allah zaɓi mutum ya turo shi matsayin jakadansa kai ka zo wani ɗan bayan baya ɗan takuta hatan ka ce za ka yi wani abu ka samu ladansa to dama zindiƙanci kenan haka dukkanin ƙurƙushi ne na mai a ƙidirin mu'tazilawa su raba ka da ƙur'ani da hadisi domin in musulmi na bin ƙur'ani da hadisi to ba zai bata ba kisa mu zalla ke cewa na bar muku wasu abubuwa guda biyu in kuka rike su har abu da ba za ku bata ba shi da kitabullahi wa sunnati to yasa ga duk yan bid'a babba abu da suke shine sai su raba ka da hadisan manzon Allah to daga kuma an raba ka da hadisi to zaka karshe kuma an raba ka da qur'anin ma domin su suna tafiya ne abu biyu ne a hada guda kamar uwa da uba ne na fatan gane zai yi mutum ya zauna ya ce ya bi uwar bai bi uba bai ya samu aljanna ko zai bi uba ya kibin uwa bai ya samu aljanna to shi sa ga duk yan bid'a suna yaƙi ne da sunnar manzon Allah suna yaƙi ne da karantar da manzon Allah ya gaba ɗayanta sai a tabbayani akan falaloli ake ba mutane sallah ce za ka yi daga magariba zuwa isha ko daga bayan isha zuwa asuba za ka samu ladan annabi dubu saba'in to dan Allah dan wani to daga nan wani ma ya daina azumin ma gaba daya ah to ladan annabi dubu saba'in dan me za ka yi azumi ha to dan me za ka yi azumi ba za ka yi ba to ga an mai da ke arne baka sani ba an hada ka da wani talibi kana ta yawo da shi kana fama da ranka wai kana wani wuri da ba Allah bane ya ce kai ba manzon Allah bane ya ce kai asali ma kudirin wannan din ma ya zama kafirci domin an ce ma in kai ladan kafin na qur'ani 6000 kaga an cuce ka kuma kai kai yadda saboda ka taba jin da a wasu sunna ka ibi na fata an gane so karatun babun nan ya kare malam yayi bayani cewa jiya an yi zama ma kwamitin marayu sun yi zama kamar da aka sani akwai kwamitin marayu ko to akwai ɗansu marayu guda biyu da sun kai munzalin aure mata ne kuma bisa kaddara ta ubangiji wata daga cikinsu ba uwa ba uba ba dangin uban ma ba na uwar a wannan sai Allah shi yake abin da ya ga dama to kuma magana auren ta ya taso to yaya za a yi kuma dama ita ya mace Allah faɗa mana Qur'ani manzo Allah ya magana a hadisai cewa su an halitte su ne akan tafi dauka a dauki nauyin su daukar ne kuma da mai ake da dukiya ake da kuɗi ake tun daga kawarsu yanayin adansu daban da ɗa namiji kula da su kansu girma daban ne saboda suna san kitso lalle waye kaza kullum akan hidima ake musu to haka zo magana aure fa dole za a nemi kuɗi da za a aurar da su to haka dai a takaice yanzu taimako aka bude kofar nema ga garima sai aka kato a sanar da al'umma wala Allah akwai wani wanda yake so samu wani lada na musamman ya kawo gudunmuwarsa kowa ya bada iya abin da yake Allah hore masa agun a taimaka waɗannan marayu a musu aure sun kai munzalin aure ga masu san su ba abin da kuma za musu komai na aure saboda yanzu aka dakata wannan musifar ana ihu sadaki naira dubu ɗari da kaza ya tsada ko ba ka bane katifa fa da zaka safa katifa six by six fa ta fi dubu ɗari da hamsin katifa kaɗai eh to katifa fa to kuma yanzu ka zo kan mutum aure ka ya biya sadaki dubu ɗari ka je kai masa katifa lambawan ba gado ba komai a ga ba kwamar da karɓa yar ma wani daga nan ma an gamu da bala'i kenan na fasa an gane sannan kar ku manta sahabin manzon Allah ya rasu wani babban su ya bar yaya mata babban su dan uwan baban kawai sai gade dukiyar irin ɗabi'ar jahiliya din nan tun lokacin ba su da ilimi sosai sai uwar ita da gurin manzon ta ya manzon Allah sahabi wane ya rasu a yakin da aka tafi da kai a guri kaza da kaza ya bar min yaya marayu mata kuma kanin baban su ko yayansa ya rike dukiyar ya ki ba su to kuma ga su yaya mata ne idan ba su da wani abu a hannun da za a musu kayan daki ba mai auren su abin nufi wannan fa a zamanin manzan Allah take ishara da haka Allah ya kira shi aka mara bayani a musulunci yanzu ba haka ake ba abinda baban sai mutai ba su nasu ne saboda ka kawo a basu in suka samu miji a musu aure ko yanzu zaka sai a yarinya ka ta ko kolo profile din nan ne nawa zaka sai shi gado da katifa 700 to kaje ana magana 700 to 700 abu ne mai sauki a gurin mai karamin karfi to na ga wanda ko ba shi ma da uwa ba shi da uba din misali so haka dai wannan dai a taimaki waɗannan marayun kuma daga yanzu kuma tana buɗe wanda ya ji ya faɗa ya faɗa waɗansu da su iya akwai bayan Allah sana suka ce maka da Allah in kun ji ana maganar taimako a zo a faɗa mana suna nan to haka kai ma yanzu idan ka bi ka bada naka ka isar wa wani shi ma ya bada sai ga an samu alheri kan alheri yasa zai na ce muku masallaci fa yana buƙatar jari mai ƙarfi ko yanzu da ce muna da dubu miliyan ɗari biyar ɗin a kawon ɗin da aka gajen masallaci ina wurin mutu ka kuɗin taimakon yara marayu da duk wata uku sai mun aurar da marayu a ƙalla guda goma a gari a mata ko ashirin duk wata uku sai mun musu wannan auren ko musulunci ne saboda Allah ne umarnin cewa an kihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi ko ba Allah ya faɗa ba ko aurar da wanda ba su da aure sun isa aure musamman 'ya'ya mata ta isa aure budurwa ga mai santa amma babu da za a yi mata kayan ɗaki shi kuma bai fahimta sunna ba bare kamar bayanin sunna karɓa so yake wani ma dama shi ma a ke so yake kwana so yake yi aure akan masa gado da katifa da kujeru da kaza da kaza da kaza da kaza ba shi bane sai ga auren ya ɗan ɗan lastin to an kawo masa mata zogen ta haka haka sai joni shi ya haka ne ya kamar bai auren ba ma tukunna ana ganewa haka wani wani abu ne wanda zai wahalar da za a daɗe ba a daina shi ba fa za ka je a cire dukiya ku raya musuluncinku kuma ire-iren waɗannan wannan kaɗan aka faɗa fa in ka zaba da ke ta faruwa a cikin al'umma ga marayu nan wata an mutu an bar ta da 'ya'ya dangin uban sun yi birs da 'ya'yan ita kanta ba to ce aure ta ba amma mijin ya mata da 'ya'ya biyar ko shida to wa zai aure ta abin da ya tafi yana gagarar su da haka dai a cire dukiya a yi taimakon musulunci kuma wannan hisa muka ce za a ci gaba da neman taimako kullun da kullun da kai lokaci zuwa lokaci wanda ake na masallaci a sabar ladi za a ci gaba da yi na juma'a ma ana ci gaba da yi sabar tasowar ire-iren waɗannan abubuwa da haka dai mutane su taimaka kuma in kai kayo kanka ne yau kana muna raye ba mu sani ba gobe jibi mu za mu zama mun mutu ai mu zama marayu ba haka bane to wani suka mutum wasu ne wani ya fi ka dabara ma ya fi ka wayo ma ya fi ka plan ma amma Allah ka ɗauka rayuwarsa duk abin da ya tsara ya rushe shi sa Allah ke magana akan tausaya maraya da taimakon shi domin baka san kai ya abin zai kasance ba zaka idan kuma karanto mutumin kirki ka ji kan mutane ka bi hanyar Allah to ko mutuwa kai kai Allah ba zai lakanta zuri'arka ba zai turo ne zai taimake su ya kula da sha'anin su har su kai munzulin girman su kuma wannan shine dama musulunci din da haka a ci gaba da taimakawa muna fatan kuma Allah bari iko a taimaka a samu a musu auren su kuma a su zauna lafiya gidan mijinsa har illa masha Allah Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah sai a yi kiran sallah kenan ko